إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahadu sunna da jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 20 ga wata na zulqa'ada hijira shekarar 1442 wanda ya dace da 30 ga wata na shida shekara 2021 muna cikin littafin mota ta imam malik rahimahullah a yau za mu yi darasi na 79 insha Allah darasi na 79 cikin littafin mota ta imam malik rahimahullah za mu tashi jami'u siyam babi ne wanda yake tattaunawa kan mas'aloli daban-daban wanda suke da alaƙa da azumi kahin nan akwai tambaya daidai na kare sallah dan wayan bayani na mas'ala ce dai ta yau da kullum ta masabuki wanda ya sami liman taurako cewa wanda ya sami liman a tahiya ta sujada ta ƙarshe ta zama na biyu raka'a ta biyu shin zai zama hudu ko uku da maganar wanda ya sami liman a raka'a biyu na ƙarshe ɗaya ta ƙarshe ta azuwar ko la'asar yadda zai ramu su kuma masalar inda liman inda mutum zai yi zama hudu a tambayar daidai a inda ka sami liman a tahiya a sujada ta biyu ta raka'a ta biyu a nan zama uku ne za ka yi za ka yi zama tare da liman a nan a raka'a shi ta biyu kai ta gaba kada ko daya in ya kare zai tashi ya kawo raka'a ta ta ukun shi ku zamna ku yi tahiya kaga hanzu a nan kana da raka'a daya kuma ka yi zama biyu shi ne mas'alar kenan wanda da wannan da wanda ya isko liman ya taso daga raka ta biyu duk matsala ɗaya ce zama hudu zai zama hudu za ka yi a ramadu ɗaya ne ka sami liman a tahiyar ƙarshe kai a sujira ta ƙarshe ta raka ta biyu tahiyar zai yi dole ka zama a tahiyar ka ka ga a nan baka raka ko ɗaya kuma an yi tahiya da kai in ya tashi ya kawo raka shi ta uku kai ta ka ta farko ce kuma tahiya za a yi ka kai tahiya biyu kuma za ka tashi ka kawo raka'a ta biyu ka zama ka yi tahiya ka yi tahiya uku tukwan ka tashi ka kawo raka'a ka ta uku ka yi tahiya hudu nan ne ake tahiya hudu a dindin da ake samu da kun daga liman ya dago raka'a ya dago daga raka'a ta biyu shikenan ka samu tahiya hudu a ce wannan dalilin bin liman ke sa ka yin hakakin magaraba a mata zama hudu ba biyu ba kuma shine daidai wannan shi ne yake ƙara masa'alar ƙarin hujjar cewa na masabuki zai bina'i a kan abin da ya isko tare da liman mai bina'i kurin gini zai ka samu raka abi da liman kurin su ne biyinka na warko cikowa za ka yi idan kuwa cikowa za ka yi misali da asar raka abi ka samu ko isha raka biyu tun an ce ka ciko kinan ba ruwanka da abin da ya huce baya wannan da ya wuce wanda ka samu shine naka na farko kurum zaka kawo fatiha kadai a raka'a biyu ta ƙarshe to idan mutum ya kama wannan mas'ala ta cewa ai can fatiha da sura suka wuce kai kara musu sai ka ce mai wannan dalilin bin liman canza mun sallah kuma ka tambaye shi idan ka samu raka'a liman yana ruku'i ka same shi a ruku'i ka samu wani raka'a zai ce mai ka same ta to nan fatiha ma ka samu me yasa ka same ta dan kana bin liman ko yanda kai da nan ka samu liman a ruku'i ka samu wani raka'a fatiha baka dan bin liman ne ko to can zama can ma dalilin bin liman canza maka sallah kurin zaka ci ko raka'a biyu ta karshe da fatiha kadai ko isha ce ko azhar ko asar kuma shi ne ta sallaka daidai shi na fatawa mai karhi kuma da fatawa irin su umar su bin umar da sauran dai wasu cikin magabata wannan karamu iya cikin ra'ayi na mazabata malikiya wannan shi ne a takaice tambayar da sai karatunmu na jami'u siyam abin da yake da alaka da matsaloli da dama zai tattaro maka wanda ke alaka da azumi yawara da cewa haddasa ni yahya an malik عن عبد الندر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا, لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان abin da yake wannan ruwaya ta abu salama bin abdurrahman ba wancan abu salama mijin umu salama ba wani abu salama ta biyi ne na abdurrahman bin aufin ta yamma kashi wuri da yawa iya cikin malaman madina abu salama bin abdurrahman bin aufin to ya yake ba labarin da ya samu daga aisha radiyallahu anha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ita aisha take cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر mun zana da yin azumi har mu ce maka iya wa bai ƙarshe ruwa kur azumi zai je kullum ke mata ran zai da ku azumi ta azumi ta azumi har ma ka ce ka iya wa bai ƙarshe kur azumi zai kullum shi kenan wata ran kuma ya sha ruwan shi kenan wa ya fitar kuma lokaci zai ajiye azumi kwata kwata bai azumi hatta na kula da sun hamta ka iya wa bai ƙara azumi na fila kun ya ƙare san bai kenan yakan azumi wata ran yayi wata ran kuma sam yanki ba na wani sha'a ku sha'uri ko sati ko litinin kwada ba yayi sam wata ran kuma yayi da yawa tace haka wa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istakamala siyama shahr qattun illa ramadan kuma haka tace bin taba gaba manzon sallallahu alaihi wasallam ya cika azumin wata guda zungur sai ramadan kura shine ke yin shi gaba daya kuma ta ce wa mara aitu fi shaharin aka sarri siyaman minu fi sha'ban haka ban gaba wata da yawan azumi a ciki kamar sha'ban wannan shi ne abinda yake da alaƙa da azumin shi zai yi a cikin bai tseda ba kuma ya tseda a cikin bai azumi ba amma a wata ɗaya ɗaya bayan ramadan sha'aban ne yawan azumi a ciki an wannan ya kama sa'alar cewa azumi ne wata ne wanda mutane suke gafara tsakanin ramadan da daraja kuma a mas'alar cewa iya daga cikin watanni wanda namiji ana daga ayyukan bayi zuwa ga Allah akwai da dalilai wanda kuma wata ruwaya ta zo ma na maganar cewa na yayi azumin magu wata guda to ruwayar da ta kawo azumin ya azumci dukkan sha'aban an ce wannan rinjaye da yawan azumin da ya a cikin ba dan ba yayi shi gaba ɗaya ba tsayawa da muka diba haka za mu ga wata wani abu da aka saba ana cewa tsahi wasu san ibada sukan yi azumin wata uku zungur a jere a ce wannan dai bai daga cikin sunna kuma ana dangana wa azumin tsahi ne ko azumin masu ibada za su yi wata uku tun daga rajab su yi shi gaba ɗaya su yi sha'aban gaba ɗaya su yi ramadan gaba ɗaya wannan bai daga cikin sunna yin hadakin gaskiyar magana sai hadisi na gaba wannan dai ruwaya bayan imam malik ya kawo haka imam al-bukhari ya rawaito muslim ya rawaito wa haddathani an malik عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فإذا كان أحدكم سائما فلا يرفس ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني سائم إني سائم wannan abin da aka ajiyewa mai azumi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asiyamu junna azumi garkuwa ce yanda garkuwa take wa mutum kariya daga makami azumi yana ma mutum kariya daga azabar Allah dan haka yace fa idza kana ahadukum sa'ima idan ɗayan ku yana azumi iya cikin azumi falayar fus kai ya yi mummunar magana batsa magana mummunar magana ta batsa kwanan magana ta banza magana mara alfasha ta magana walayar jihal kuma kai ya rinka hada magana ta hada da wani kai biya wani ma'ana a yi hada fenimurun ƙatalau a shatamahu in ma har aka samu wani zai yaƙe ka ma'ana zai faɗa da kai ko wani ya zage ka kana cikin azumi to fale ka gaya mai in nisa'im in nisa'im kenan ba tsoro bane ma'ana azumi ne kenan saboda kenan alhurmal azumin da kake shi yasa kenan ka kyale shi kenan ana neman mai azumi da haƙuri akan tsangwama kakkai hayaniya kakkai wada ko an tsangwame ka ka jimre saboda alhurman azumi kuma ba a san hayaniya shi sa ta annabi ga cewa ruba sa'imin hazumin sami aljuwal atash da yawa mai azumi raban da yake samu azumi kishirwa da yunwa ko da kenan babu lada wani azumi ana hayaniya ana zage-zage kaga an samu matsala ta da wannan ruwaya bayan malik ya kata bukhari ya kawo muslim ya kata kenan da abin da ya tabbata سيأتي وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لخلوف فم السائم أطيب عند الله من ريح المسك إنما يذر شهوته وطعامه من أجلي فالصيام لي وأنا أجزي به كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به abin da ke wannan ruwa ta abu hurairu radiyar anhu ya ba da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadi ya ce na rantse da wanda raina ke hannun shi kin Allah ya rantsuwa da Allah cewa da khalufu famu sa'im canjin yanayi kowa ce ba shi bashin bakin mai azumi ko warin bakin mai azumi hatta yabu inda lamin rihin misik a wajen Allah ya yi ƙamshin almiski na misali yadda Allah ke son shi ya yi son ka ga almiski ana tarare ke kina wajen Allah ƙamshi yake Allah iya son shi wannan ya sa wasu ke masalar ka a wanke baki don a bar shewari abinda Allah ke so da zai wani cewa magana ba haka ba ce ba canjin baki ko da kayan kukulo baki akwai canjin da ke wutarwa daga baki mai yunwa ko canjin ciki na dushin abinci kuma a nan salar samun azumi a kowane lokaci azumi bai hana shi yin aswaki kan mutum da shirin hujja ya ce bai wanke bakin shi a wunin azumi nan iya waɗin ma'ana sababin abin da aka ba bawa haka yace innama yadharu shahawatahu wa ta'amuhu min ajli shi mai azumi abinda sai Allah mai wannan matsayi ya bar sha'awar shi abinda ke so na sha'awa haka ya bar abinci ya doki yunwa min ajli saboda ni Allah ce saboda girman Allah dan haka Allah ce fasiyamu li azmi na wani Allah dangan azumi zuwa gare shi saboda darajar azumi ya ce wa ana ajazi bi ni ne zan sakawa mai azumi lada da yi na azumi da yi abin kenan sakamakon Allah kaɗai ya san abin da zai sakawa mai yin azumi ya ce kullu hasanatin bi ashar amsaliya dukkan hasana tashin farko ma za ka samu ɗaya ciki za ka samu goma ciki ɗin kai ɗaya za limka masu goma wannan kuma daidai ikhlasinka ta mace niyyarka balgwadon dai aikin da kai za a limka ma gomar haye zuwa ya ce ilasabe mai ata ɗarifin haye zuwa limiki 700 iya wani ba shi aiki ɗaya za ku iya wani samun limiki goma wani 20 30 100 haye zuwa 700 wani ya kanta maka aikin bayi yakan bambanta daga mutum zuwa mutum ko hali zuwa hali amma tashin harko ma dai bakar su ɗaya cikin goma wannan shine kwankin harko da ake baka kana da ka harama na kana da cikin goma to wannan kuma ya dace da niyyarka da halinka da irin dai yanayin da aka yi aikin alkhairin misali misali ana bar misali sallar cikin dare wani kyauta ta juhudul muqil irin dai magana ikhlasi irin abin da kai wani ya koyi da shi dai ladan ya dace da da yanayin ko niyya ta aikin da aka yi ana nimka ma har zuwa 700 to ya ce illastiyam shi azumi bai cikin abin da aka faɗi limki nawa lada nawa za a baka wannan ya ce wa ana jizibi fahuwali wannan kurin allah ce wannan nawa ne kurin sakamakon allah ya keɓance makanshi sanin kurin an ce hatta da mala'ikun bai gaya musu ba shi kada ya keɓance makanshi sanin lada da zai ba mai azumi tunan fahuwali wa ana ajizi bi ni kurin zan saka mishi sai saboda kace da sai farhatan shi ne fitar wani ya karaba lokacin da zai bude baki zai horin ciki na bude baki kuma zai horin ciki gamuwa da Allah dan samun irin tanadi da Allah bai kura sai ka ji kurin zaka yi kura sai a can Allah kai mu cike ibada ha وإنما يذر شهوته وطعامه لأن باب wannan ruwaya akwai ta kawo na sharabahu ya bar ta'amun wa sharabahu abincin shi da shan da abin shan shi ne anan lafazin na babu akwai lafazin ya ruwaya ce muke daban-daban wanda yana zawo haka nan akwai akwai ya tabbata karin sharabu yace fasiyamu li a nan kiran zamu tashi nan da ke nan kurin barin wa sharabu ya bar cin shi da shan shi saboda ne sai wa haddathani an malik an ammihi abi suhayl bin malik an abihi an abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala idza dakhala ramadan futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun nar wa suffidat ash-shayatin abinda yake wannan ruwa ta abu huraira yana ba da labarin cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce in ramadan ya shigo za da khala ramadan idan watan ramadan ya zo futihat abuwa buljanna ana bude ƙoyoyin aljanna gullikat abuwa bunar ana rihe ƙoyoyin wuta wasu fidatun shayaɗin ana ɗari mai shaiɗanu amma ta ruwa ta kamar ta shayaɗin mara da shaiɗanin tsageru wasu na musamman ne ake riya ba duka ba tsageru ne akan samu wasu cikinsu wanda su ma iya masu azumin ne su dai akwai wanda ba ɗari mai misali na masala abu huraira radiyallahu anhu wanda misali shi da aljini a ga ga ai abu da yana tsaron zakatul fitr ce kayan arab ana kawowa aije ai a wannan lokacin ne yake zawa iya saka aga cikin azumi kaga wani shedani wanda abu hurairah ya kama ya rike ko da kai da magiya har zuwa da kwana uku ya karanta da abu hurairah ayatul kursi ko aga dai kenan har kai akwai abu hurairah ayatul kursi kaga shi aljini aljini ne aljini ne kuma aka ce shaidani wani abu ne lalatacce aljinni kuma ce shayaɗi daban aka ce amma aljin jinsi ne a cikin aka samu hamas imani a cikin aljannu a mutane ma akwai shaidani shaidin din su rijin Allah ce ko haka Allah ce shaidin rijin su din su rijin Allah ce shaidanu akwai mutum shaidani na kina kana kina shaidani latacci ne kurum lalatacci ne kurum dan ba ko ne ke ba ba ce duka aljannu ba shaidanin shaidani kire mutum lalatacci ko shaidani wani shaidani ne akwai shaɗin ɗinsu da jin Allah ce yuhi ba na ba da tukhlaqu la tagurura suna yawo akwai na mutane akwai na aljannu Allah ce suna yawo da rudu tsakanin mutane akwai mutum shaidani kuma za mu ga cewa jinsin ake magana ana magana ba jinsin ba ake wa lalataccen ake lalatattun ake magana mun ka korwa ta Ubay bin Ka'ab wanda shi ma kuma kaga shi ma shigen Abu Hurairah kaga shi ma aljani ne ya mai wanda ya zo shi ma dokan abincin ne wanda shi ma wanda ake cewa shi a cikin aljannin ma iya cikin masu ƙarfi ko wanda ya ce da ya kama shi ya rike tab ya rike shi sai ya ji ta ya ga hannun irin hannun gashin kare fuska fuska ta mutum amma hannun kare ne da gashi abu da ce ga ubai bin ka'ab ya ce kai kuma wannan wace ne aljannin ma ce wallahi ya cikin masu ƙarfi amma gashi hannun masu imani ya rike shi tab da kasa kuciya ya makiya shi na cika mutum gudun ki lalace ki tsaron aljani kaga wannan mutum ne ya kama shi ta mulki shi ganna shi mana hore hore da arke shi da da magiya da fa'ida da kuma suke shi kaga da abin ya ga imani Allah kara mana imani kuma wannan da kike kan sama kenan a Ramadan ana irmi tsagerun shedan wa haddathani Malik أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للسعي في رمضان magana ce da muka baya ce alal ilm malaka ce ya ji ba sa kyamar yin asawaki ga mai azumi fi ramadan fi sa'atin min sa'atin naha la fi awwalihi wala fi akhirih yace duk malamai da yaji bai ji suna hana asawaki ga mai a watan ramadan ga mai azumi duk a cikin lokatan ya rana da akwai masu kan a za a yi asuwaki amma yar an yi zawal lokacin azumi ya wahala ka a yi daga zawal abin da ya kasa ba a yi ana iya da sahi ko da wani abubuwan su ne imam malik yake ishara game da masu irin wannan ra'ayi na cewa ba a yin asuwaki a wani lokaci ko me ya fahimta su wata mas'alar ta Allah ya yi san warin ko canjin bakin mai azumi sama da wa kamshin almuski shi suke wannan fatawoyi to shine ma da kace shi bai gaba malamai da ya gaba da isko suna kyamar ko hana yin asawaki fi sa'atin min sa'atin nahar a wani lokaci daga cikin lokacin rana muka ce annahar zamu ce wuni lokacin wuni daga sahiya zuwa marici shine annahar duk da mu a Hausa muke nahar rana kuran amma nahar lokacin ne ita kuma a sham sai ce rana amma annahar lokacin da yake da ranar shine annahar yace wannan bisikiya ba a yi asawaki lafi awwalihi wala fi akhirihi ba hana ba a yi a farkon rana ko a ƙarshen wuni haka yace wala ma sama ahada min ahli al-ilm yakrahu zalika wala yanha anhu kun binci ba daga cikin ɗaya daga cikin halin ilm yana cewa ba a yi kuma bai hana ba ko ya ce makaruri ne ko hannu ala ya haya imam ya ke cewa wa sami'tu malika naji imam malika na cewa fi siyam sittat ayyam ba'da al-fitr min ramadan malika ya ce akan yin azumi shidda bayan sallar azumi wani ne ke yana kira gima sita shawar sita min shawar ya ce na ji malik iyakan magana akan wannan azumi da ake yi shidda bayan an sha ruwa na ramadan ya ce innahu lam yara ahadan min ahalil ilim wal fiqh yasumuha malik ya ce ban gaba daya daga cikin ahalil ilim da masanin fiqh iya azumtar wannan azumi na sha'ban na na shawwal sita min shawwal yace bi gaba daya daga cikin malamai wanda ya isko suna wannan ko ilimin fiqh ko ilimin hadisin babu wanda ya kai yayi bayan haka shi bai gani ba kuma wallam yablughni dhalika an ahadin min as-salaf shi wanda ya isko a gaban shi malaman tabi'ai bai gaba ɗaya mai yi kuma bai samu wani labari ba daga ɗaya daga cikin magabata na ƙwarsu gabata ko sahabban kwabo wanda aka ce yana yi kuma ya ƙara cewa wa inna ahalin ilim ya karahu na zalim bayan ba su yi ba kuma suna ƙima a yi shi wa ya hafu na bida'ata hukuma suna tsoro ma ya zama bida'a wannan shi ne maganar da wasu ka rike cikin malikawa suke inkarin azumin sittin shawar yan uwa wannan abu ne a hili malik ba wani abin suka ga malik me malamin sunna me da salaf aiki da ƙur'ani da sunna shi ne yaƙi dukkan makabata na ƙware malik ba ɗan ra'ayi ba ne ba ɗan bida ba ne malamin sunna na salafi malik bai gani ba bai hadisi ba kuma bai ji an waɗi ba hey mai abin suka ga malik ba suka ga malik shi bai gani ba ce bai gaba an yi malamansu ba su ba bai samu labari ba wani cikin magabata ya yi he ma wanda ya gani malamansu suna cewa ka a yi ana tsoron bida ce shi ne cikin malik ba wani suka ga malik to amma magana da malik ya zama ta hujja mu a gare mu za mu yi ba ba hujja ke mu ne ba mu hujja an baya mu ce bida a ce ko bani ba shi bai gani ba kuma yana hujjar shi da bai gani ba dan bai ake da dai ya bin da samu bi samu ba shi da a cikin malakawa suke da yawa cikin malaman amma suka samu ruwa daga mata tafata suka hujja suka ce hujjar imam a yi da take bai za bai gani ba inda ganin bai inkari sai in ma bai gani ba ko labarin ya zo mishi ta hanyar ba ta inganta ba mun ku buga mun ku ce magabata suka iya inkarin wani abu ko da akwai shi shi bi gani ba sai ta babu sai ture shi baka bada na mun karanta magana shahararra ta shuba shuban hajjaji wanda ana kai da aminu wani fil hadisi shugaban malamai cikin ilimin hadisi shuba gashi masala addu'a da kowa santa anan kuma ingantatta ce ta musulun addu'a da ake bayan Allah ashhadu an la ilaha illallah zuwa karshe da ake ta bayan Allah gashi uba iya neman wannan ruwaya ya ce inda ya same ta inganta ta yi iyalai ce duke gaba daya ya sami ta yi duniya duka wajen shi neman ta yake ka samu hanya mai cewa ya ture ta ya ture labarin ya samu labarin labarin da ya samu biga hanya da kyau wacce ba ya je nan iya nema hanya ya je nan shi ne tun daga rusu tun daga fasara ya taso ya zo makka kun ne samun ruwaye ya zo makka bai samun tumin ba ya je madina bai nan ya je kuma kuma bai nan ya da kuma fasara yace magana banza ma ba tuli magana gaba daya me kushi ba kai nema hanyar da yake nema wannan magana bai zame ta ba yace kurin magana banza ce alhali ta zo ta hanyoyi wanda shi bai zama na hanyar ba wadda kuma ta inganta a wajen wasu malamai shi hanyar ta ke shi zaka magabata su duk an ce kaza wani ya ce kaza kaza kakka tune shi duk wani amince shi da masa na kwarai ne amma su shi ne bai samu wannan labarin ba ta inda yake so ɗan wasu nawa an zama a rayuwarmu za a zo wani abin an yi shi sai wani wanda an san wani imma mutum mai jagwal ko makareci sai kada ba a ji kaza ko a yi zanga da musamman wani makareci ne na zama da labarin shi amma bai kwanta bai ko amma musamman labarin ta hanya wanda mutumin gaskiya ne wa haka yin yarda ke dama a kowane na ana ɗaukar labari ta wani yanayin wanda ya kawo shi an mutumin kware kashi za a yarda amma mutumin banzawa a haidai mun gani ne ko ne kama labarin to su ma malaman magabata haka suke suna neman hanya ta kware kan matsala zan yi samun labari ta da inganta ba yankiya don ban gashi ta ne kanta ba ke ni ban ke ni ban dai amma daga bayan wani zai samu ka dole ya gidishi mun ga ga labarin Imam Malik rahimahullah iya magana wasu mutane a Madina sai mutum sai mutane da dama ne yace yanda yadda da su iya da imanin akan tsoron su ga Allah inda za su roki Allah inda za a hori inda za a hori a Madina ba ruwa suka wata suka addu'a Allah zai zai addu'a su ai ruwa amma ce wallahi ban amsa hadisi a wajen su ya ce don akwai matsala wajen gaske magana su wajen samun kan kan wajen ya ce rauni a kowane su zama kai mai mantuwa ko mai wani jago labarin ko wanda zamna ba ce abin da da shi a ce mutum maza ne ba mutumin kwarai da mutum waliyin Allah amma kuma yana matsala ta matsala sai ya ce ba ɗaukar labarin shi ba da mace shi mutum maza ne ba kenan haka kenan ka bazu irin mutanen kenan akwai mutane in ga mutace bai kaza iya da hujja su magabata malik bai aiki da wannan hadisi mutum bai same shi ba ta hanya ta kwarai to amma shi da wasu malikawan kuma masu adalci masu masu bin daddili sun ce gaskiyar magana ko ta tabbata sunna ce yin shi shi imam bai gani bane ba ko ya zama tare da bai ganta ba shi sai in kare shi dan kaga ai magana shi shi ce yayi ce yayi lam ara ahad lam yara ahad min al ilm bai gani ba wal fiqh da ɗan malaman hadisi da malaman fiqh gaba daya babu wanda ya gani su mu ayayi kuma walam yablughani zalik an adam na salaf eh cikin magabata da samun labari ne yayi kaga nan ba wani aibu ga malik ko ka soke shi shi bai samu ba amma magana ake a yanzu malami a yanzu ya rika inkarin shi ne matsala ya rika inkarin shi cewa ba a yi ai malik kasa kaza shi malik da shi abu da yawa na na na ibada an ga shi haka ba kai shi ba da yawa wani malami bai gani ba yace babu shi kuma daga baya ya tabbata a wani wajen dole kalaba da yake da shi umar ke inkarin yi ta imama da janaba ya ce bayi umar wata hanyar ce da balin bai da wurin kuma mun toce ma aka kawo umar ya mace mai da umar ce don umar ce bayi ga umar ce ba ta mutu aikin hajji ba ba a umara a yi hajji a lokacin hajji umar iya inkari haka ya mutu haka abubakar siddiq aqida umar kun ba a baiwa wata hajji kai umara kuma kai hajji umar bai da bai ai ta mutu kai a raba su baiwa har ya mutu haka ta abin da tabbata kenan abubakar haka wuce abu daga baya ya zo ya zama bambaran kwaye wasu ga tunda sun zama labarin annabi ya yi ya ce a suna nan labaran wasu musu ce a sun da abubakar sun ce ba umar ce ba a yi ba bi sun yi ba to kaga misali abdullahi bin abbas an samu ibn umar kan baban shi aka mai kasar mutane musu yawar kullum da fitina suka abdullahi bin umar tambaya wai me matsayin tamatu ya ce aikin haji ce sunna ce ai babanka ya ce ba a yi kajuwa baban ka umar ya ce ba'i kuma kaga ce ana sunna ce ya ce wani bawan Allah annabi ake ko kowa bana ake bi suna wake ta bana wata annabi ta annabi ce dai ba nuna sun manzo ce to manzo ce ana magana annabi ga ga magana babana shi ma ibn abbas annabi tambaye akan me zaka ce kan tamattu'i kai mutane da abuwa tamattu'i cikin aikin haji yace sunna ce ta babban kasim suka ce ai Abubakar da Umar sun ce ba a yi ita su mata ya ce yi shuka maka cewa kalmar da ka cewa wallahi sauran kaɗan a muku takwaran kwata daga sama sauran kaɗan a muku ruwan doku daga sama ce ina cewa annabi ce kuce muku abokan mutum ce ina ce muku annabin ya ce ba ka magana abokan da umar ya ce wallahi iya tsoron a yi takwaran kwata ruwan dutse daga sama ya ce annabi ya ce suna ce da abokan umar sun ce yake tsoron a yi takwaran kwata a yi ruwan dutse daga sama na azaba ka ji wa sahabbai suke suna ka sahabbai kana ba magana annabi ba magana wani wace malik ya ce an ce annabi ya ce an kare annabi ya yi ya ce ya fatale shi ya ka fatale shi kan dake kina ka magana maliki ya ma kai kamata ba su kawo tunda ka samu labari wanda bai samu labari bai umar bai uzurin komi fata annabi da ba amma kai a ce maka annabi ya tabbata ka ka magana wani abu hurairah da abdullahi bin abbas wata ran suna mas'ala akan maganar wannan aludul imam sunnar arwalla sake arwalla ga abinda wuta ta taba ka abinda mansukar ga bayan sai shi sai bin abul kitab yanzu kuma ruwa ma zan na sha ruwan da ruwa ina sai na da ina sai na sha ruwa mai aka da ruwa kai ka arwalla yace yaro da ina ce maka annabi ya ce ka mun ka buga misali daga yau a ce annabi ga mun misali wani ruwa wani ba annabi ya ce sake arwalla ga abinda wuta taba ka ga mun ga ruwa yace ina ce annabi ya ce ka buga misali kan wani kai kaza kaza kaza an ce a babu wani wurin ko an ce annabi ya ce ko an kare haka wake na wani mas'ala masu yau kawo jayayya kawo wani mas'ala azumin ya zama abin abin da ya ba azumin suka wani malami cikin malaman ya wannan ake makwabta iya cewa wai ko ba a yi wani bida ce ma wani ya ji kunnen fitta shi kullum ma malika ce to yi malika shi ka malin da uzurin shi kuma su malika na kwarewa suka tare da shi wani suka rayu da shi sun kawo daga baya bayan suna marwaye sun tabbatar da cewa tabbata kenan me ya magana manyan malika sanan nusa abu amur suka tare da shi suka rayu da shi sun wasu ba sun tabbatar da ingancin magana za ta fata kenan magana yanzu kakkama magana a malikiya ma an kanta a mutan malik malik ya ce ba magabata ba sai ba samu labari ba shi ne ba samu labarin ba kuma shi yana hamzari a wajen Allah magana kenan kan maka kawo magana kenan shine kenan hujjar malik shi sa ya ce kenan ganin bai gaba an yi bai samu labari daga cikin magabata ba har ma wasu da cikin al'ilim ya karahu na zari suna musun azumin su tabi shawal wa ya khafu na bid'a suna tsoron mai zama bid'a wa an yi lika bi ramadan ma laysa minhu ahlul jahala wal jafa laura dalika laura au fi dalika rukhsa in da ilim wa ra'ahum ya'malu dalika yace abin da ya ka haka suna tsoron zama bid'a kuma wa an yi lika bi ramadan likawa ramadan ma laysa minhu abinda ba ramadan kin bane ba suke gudu ahlul jahala wal jafa jahilai da wawaye laura au zalika inda suka ga malamai na wannan azumin ta shawwal ko suna gudun kar su doka iya cikin ramadan ramadan zan 36 su rika yi wannan gudun yasa suna ba samun gabata suna ba azumi ne ko magana da shi kan malik azumi ne ya azumi ne bayan karin azumi haka nan ko ba komai amma matsalar gama shi da wannan kwanakin tunda bai shi bai samu sunna ba na biyayi sai ka yake gudun a dan azumi a wannan wuraren to ka a gama shi da ramadan shine maganar su kurin ka a gama shi da ramadan a dokar ramadan ɗan wa wannan lalle ya kaga a yanzu duk da ya tabbata a sunna amma sai ga wani lokaci a zo zama kamar kullum yanzu misali balle cikin ɗan wa sunna za ka bayan sallah ya kai naka wala har zo da abin wala zaki ma yawa ko na gobe ma ni wala gudu ya jayace kamar wata farilla to arwa maka sai ka gama kamar kamar mai daga wani kaji ana jayace dan wan kadi ba ka da su cikin wala sunna wala sunna abin ya zama haka nan ka kamar wata farilla ce kamar tar matan an ka sai mutum goma bayan ka kana shi gira daga kaji ana jayace su ta shawwal ni wala ma ko shi zan harama wani ni na na kare ni wala na bi ma na kasa wala ni abu mazahiya an yakwa na iya kai kai naka ni ba na gobe zai na wala ka kamar wannan kafarin la gari abin to wannan abin shi ne gudu ma wannan abin shi ne gudu wancan abin gwa ga sai an zuwa ban aikace Allah duk da ta Saudiya a cikin Ramadan in ga wa shiga sallah bakaca an ai sallah duk da shi harami a ran wa shiga sallah kwana daya la bakaca an azumi kowa ko azumi yake shiru da ka kamar cikin Ramadan ne to wannan shi su suke gudu matan da ya tabbata a sunna mutum ba magana aibu amma kai abin kan farilla ka kai aibanta ba bai ba ko kana kana abin ya matsala kaman dole kai amma kai kaje kaman ka samu na kasa ta azumin kan na ramadan ka samu na kasa wannan mazar mata kowa ya samu abu kenan nafila ce mustahabba an kai ba wani matsala kanta amma aibanta mai yi matsala ce kuma aibanta wanda bai yi ba shi matsala ce shi magana yanzu ai matsala za mu samu anzu akwai bai ba za ba kai ba wani gaji a ranshi kamar samun na kasa sun da bai sata min shawar ba haka mutane ba ajiya ba a wurin jikurin ya tabbata a suna an kayi ka sami lada maka yi ba ba mai aiban haka magana kenan ko sai ya ce ƙala ya haya mama ya haya ke cewa sami ito malikan ya ƙo na ji imam malik yana cewa lam asma ahadan min ahalil ilm wal fiqh ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن كاجكما kai ma malik Allah shi gaba daya ya yake cewa Allah shi gaba gaba ya yake cewa naji malik iya cewa shi yace lam asama ahadin bin ji ba daya daga ahlul ilm wal fiqh bin ji ba ɗaya ce duka makai wa man yukuta da bi'i duk wani ma wanda ake koyi da shi bin ji ba yana an siya mu yau juma'a iya hana azumin ranar juma'a amma ƙarshe ce wa siya mu hasan azumin juma'a abu ne mai kyau kai azumin karar juma'a kaga ba da mai kaga can ya ture wani abu wanda ba wanda ya tabbata sunna akan dan bai sani ba nan kuma ya tabbatar da abin da annabi ya hana la tasumu yawm as-sabt yawm al-jum'a illa tuqulu ayyuma ba'da ko kuma ta ruwaya cewa na magana la kasu juma'a ta bisan wala wala wala karata ta ruwaya ka kuke bance juma'a da azumi ko sallah a cikin juma'a za ita babu wata sallah ko azumi na juma'a kuma amma ya hana sai an ka azumi ka shi kenan da a takaice me malik ishara kenan malik ya yi maganganun na ba azumi juma'a amma ba shi da ruwa ya tabbatatta wadda hannu shi ta ce kenan ba wani hannu wani kasa mai labarin annabi hannu da wannan ya sa akwai wasu cikin magabata kwallo ta yaga su zama musu azumin duk juma'a su kansu azumin su kwallo ɗauka su wani takarrubu ne ga Allah ka yi azumin ran juma'a to annabi hannu ba a azumin juma'a kurum ɗan juma'a wannan annabi hannu tabbas to wannan kaga shi ne mutum kaga kirji ta kullum malamai shi sa ai shi malik ka sarki ba wallahi Allah shi malik ya sarki tuni ya hudu magana tabbatata yace inna ma anna basharun usibu ukhti fanzuru fi ra'yi fa kull ma wafaka tabu sunna fakuzu wa ma kalaba tabu sunna fatarku wata ruwa kace qawlani mukhtalifani يكونان جميعا سواء ثواب لا لا والله حتى تثبت حق الصواب كما قال مالك يتي انما انا بشر ني متين ne wa kuma kowa usibu ukhti ina daidai ina kuskure yace fanzuru fi ra'ayi kudiba da abin da aka ra'ayi na ne ya aka ta ya ce kaza ko ra'ayi na ina kaza ne kudiba da abin da yake ra'ayi na ne na ce ina kaza ba shi annabi ya ce ba ra'ayin shi ku diba fa kullu ma wafaqa ta sunna fa khuzu da abin da kuka ya daidai da ta sunna ku rike amma khalifa ta sunna fa turku da abin da kuka ta sunna ku bar shi ka shi barka ya kare kenan to yanzu ga irin zo ne wuraren kaga ya ce ba azumin ta shawwal ko to amma kaga ya saba hadisi kaga anan sai mu ajiye magana malik Allah ya kai malik sai mu yake da hadisi sai mu azumin wata ta shawwal shikenan ka ba sun ka ba ka ba malik kan take ba malik ba maliki kan take ba maliki maliki ke cewa qawlani muqtalifani yakuna sababan jami'a ce zuma magana biyu sabanin juna wannan ya ce halak wannan ya ce haram kuma duka a ce daidai ne wani ɗaya ne islam ummati rahama wannan abu da bai inganta ba wasu ana al'umma ta rahama ce na ta samu rahama cikin sabani na gane ko na abin tabbata ba cewa malaka malaka iyan kai wani magana ce ya za a yi magana biyu sabanin juna a ce duka ɗaya ne ya ce baiwa wallahi sai wadda ta daidai da gaskiya ita ce gaskiya yanzu ba ce dan malaka ce kudu shi kenan ka kun daidai ne bayan ce maka annabi ya ce bayan ce bayan magana akwai kuskure ka ce a tunda dai ɗaya ne tunda a yi damar sabanin al'umma ta rama ce ko inda ka kama kamar sa a ce zaɓi sanka sai kama na ka so ka kudu shi kenan a wannan baka da baka uzuri a wajen Allah su wannan duk malamai magabata suna kuzurin ba su gani ba wani yake cewa imam shafi ke magana cewa a ya cika kuma ya samu hadisi da ya samu wata fatawa kuma ga hadisi ya zo a ƙara mata kawai ya ce to kana gani na da ka gani da kuruwa ta kirista ha ya ce ce mutum an ganta annabi ya ce kuma kuma zai zance magani ba an ce annabi ya ce don ce ma a kuma ka gani da kuruwa ta kirista ta mishan kenan ba magana aka annabi an kare malami ko aka annabi ya ce an kare bai da magana bai da magana malami magabata duka su gaba daya mun ga tunan imam malik rahimahullah yayi fatawa an mai tambaya cikin almajiri akan tsaye ya rusi a cikin rawalla yace babu shi babu tsaye cikin ibn ana cikin ibn wahab ne ce ci an jima shi ya zai akwai ruwaya kuma almajiri shi ne can an rage yawa ya zo ce imam ina da hadisi kan wannan magana wanda ka ce ba a yi ya ce kana hadisi cewa daga na ka samu shi ita mai ruwaya an wani an wani an wani an wani ce gaskiya wani mutane a matattu sai da ta mace in bayo ba mace in bayo ba ta wuce wannan ruwaya ba shi ke na malakar gaba kuma yake matawa kan yi ta kakan ana wani yana misalai da yawa kaka hujja kullum da magana wani malami ko sabi na kai bayan a ce sahabi ba a ce annabi ce ka ce sahabi wanda ce ba yi wannan ba magana wace ba ba magana wace ba ko ba mana ko sahabi bayan an ce annabi ya ce kuma ya tabbata annabi ya ce kaza kaza wani sahabi ya yi kuma tsakanin shi ba kai ba wani magana wata sahabi wani annabi ce a gaba shi ma sahabu ne shi samun labarin ne shi ma labarin ne bai samu ba nawa abin nawa ga cikin sabai wani sani wani bai sani ba haka ake aka suke sabon sabon ko sani ko mutum ne ga ana annabi rayuwa da mutane wani iya gari wani bai gari sai wani labarin wani bai san abin da aka yi ma na magana labari na taron sahabbai gaba daya ga su umar ga mayan sahabbai akan masala ta ta ta ta alloba ko sai annabi ya ce idan alloba ta kana cikin gari ka a shiga na ciki kai wuta na wuce kai shiga ko aka zo za a ta shafi umar umar bin khattab da tawaga ta sahabbai manyan sahabbai can ɗan sham an zo sabu wata bisa jara manyan sahabbai an zo su ɗan can sun zo ɗan madina sun zo an gamu an gamu da labari zo min umar cewa a sham alloba ake sunan tun da babu babu nasi ‘yan waje ba suka zo daga madina su ce umar za ka kai jama'a cikin haɗari su kuma ‘yan can ce a za ka gudun za ka gudun ƙadara ‘yan can za ka guje makadara da Allah ne hukuma abin umar ta kai aka tarkatarka ya za a yi sunan sun ce za a gudun ƙadara su kuma sun ce nan za ka cikin haɗari umar ya kirayi ƙorashi ya kirayi muhajirai na warko ya shawara ya kirayi ansar ya shawara ya kirawo ya kirawo da karshen lamari umar ya dauki ra'ayin a koma ka a shiga amma bai nutsuwa wannan shawara ce wa mun shura bai nan shawara ce aka yi aka ce kurin ba a shiga sai a nan wasu saki ba ku koma kenan ku barin ku ku ku ku gudun kadara ne kenan umar suka ce umar zaka gudun kadara ne yace zan tambaye ku ya ce mutum ya zo kwari biyu ne wannan kwarin kana makiyayi ne nan da ciyawa tsanwa sharɗa ruwa nan kuma kwari ne amma ba ciyawa kuma a bushe a wani kwari za ka yi kiwo da zai mai da kada duka zara ce kwanar ba kadarai na za ka yi kiwo mai ciyawa ko da ruwa ko su da haka ya ce kenan duk kadarar ce amma za mu yi abin da ke a hili ko mu shiga cin hadari to wani abin yana kurin a yi wata ba wani ba ana cikin da tattaunawa amma umar ya himmanta wajen komawa sai ga abdullahi bin afiya baya bai da kai da labarin shi da ya zo me ya yake rigima a kaji kaji kaji to ai annabi sallallahu alaihi ya ce za za ka gobar ta wanda bayanin wanda aka samu alloba cikin gari yace wanda yake ciki annabi ta kai wuta wanda yake waje kai shiga umar ce alhamdulillah sai zo sai zo haka nan haka ne ba wani har tare su haɓe ne dubunnai dubunnan su haɓe ne amma ba mai labarin wani ramin auf shi rikin labarin annabi rayuwa da mutane ya yi da wani ya yi mufi mun yawo mufi mun yawo ku sun kwanta da sun mace a nuri sun bula wanda wani an kwanta nuri an yi barci an hira kina abu da yawa ya samu a wajen wani wani ba samu a wajen wani ba kina shi zakirin kakkai mamaki na kullum mutum ya rike kurin in dai an ce abu kaza annabi ya ce kaza kun ka huta kanka kuma ya tabbata annabi ya ce kaka ɗauko wani wanda ya ce ba a yi kullum ce wanda ya sani shi ta kan wanda bai sani ba in yi na ce annabi ya ce ayi kurin in annabi ta an kare sai an ce ayi wani ce ba ayi ta ba wani ce ayi an kuma annabi ya ce ba ayi wani ya ce ayi da haka ne in ma yi ma bari kullum abin da tabbata manzo Allah ya ce ba a kawo magana wani ko sahabi ne sai don ce annabi ya ce dan za ta yi magana wace ce mai tsari amma turewa da tabbatarwa in sun zo abin da ya tabbata da manzo Allah shi za a dauka kan wani kowane ne kuran yanzu dai kana musulmin kana bice da na karshe ta magana azumin sita shawal da azumin da magana azumin juma'a mu dai muna da ruwaya ta tabbacin ta cikin sai musulmin ruwaya ta azumin sita shawal kuma ruwaya ta tabbata bukhari da muslim ba azumin juma'a ta ba azumin azumi shikenan kenan na wannan nayi ba a yi na juma'a amma wannan ana yi Allah shi kama da karamu yace eh naka ce وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه nan maganar cewa ya ce na ga wasu daga cikin al'ilim suna wannan azumi na wunin juma'a kuma ina tsammani ma suna kirdadin juma'a su yi juma'ar na juma'a masu ke yi na mai masala kuma su ce a ba a yi in juma'a kake ne amma in ba ta juma'a kake ne kana iya kanka to shi ya ce ya gama juma'a ma suke nema su azumi don juma'a wasu juma'a suke tare kurin su mata azumi to duk da wannan na da nasi marfu'i cewa ba a kiran juma'a da azumi shi kenan sai mun kada kishin kitabu sai aka ta wasu mu sai kitabul itikaf yanzu sai sabon kitab wanda yake da alaka da zama a masallaci wani lokaci ko wasu kwanaki a cikin wata ramadan zai insha a cikin wani ramadan shine da abin da abu kuma kuma magana kun ta itikaf zama a masallaci a lokaci na musamman a kiddike kwanaki ko lokaci bayan bismillah rahman rahim yace zikrul itikaf magana da ta zo akan itikafi magana itikafi wannan abu ne cewa tabbatacce na itikafi na zaman shi mustahabbi ba wajibi bane ba neman lada ne zama a cikin masallaci wasu kwanaki ƙididdigaggu ko sanannu illa masa'ala da mun karanta a katimu na baya masa'alar malamai ko sabanin wasu malamai na maganar a ina ake wannan itikaf da yi magana wata ake fi masajid wannan masajidikin a ruwaya ta zo ta huzefa kuma hadisi marfu'i na masa'alar cewa la yi takafa illa fi ta masajid ko ba a yi ta kafi sai a masallatai guda uku wannan nasu na magana ta masajid da haram da na madina da na kudus to wasu malamai kan wasu dalilai kasashen wasu habai suna ga cewa ana iya yi a dukkan masallaci wasu ce he inda ake juma'a wasu ce a dukkan ma masallaci to shi dai wani abu ne na manganin malamai to dai wancan ruwa ta tana da inganci kwarai illa kuma suna ka'e sun tabbatar da ruwaya ta huzefa amma ana nihin cikakken itikafi ne babu sai a waɗannan masallataya yan wa abin da malamai bisa matsawa ko ban gano kan wani ganin itikafi ganin a musulunci ko a sunna babu wani laifi ka zo masallaci ka yi ta ibadarka ba ce ba a sunna ba awa ɗaya ko ba awa biyu ko ba a zaman ba sallah kaza tun da wani abin a jumulce zama a masallaci don ibada babu hani kuma ana iya fi bisa kika basu matsa ba kan magana tsanan ta ka abin ba an yi ba ka tsana ba tun ba ce ba zama masallaci ba zai zo ta ibada masallaci ba ana karatun shi masallaci ba hana ba wani shi sa kenan bisu shiga wani abu kanan matsa kan ita kafi ba a yi ko a kore mutane a ce ba kunyi ba za ku ta yau a tunda masallaci wurin ibada ne kuma ba keɓance ba lokaci kaza da ba a zama masallaci a yi karatun ƙur'ani ko a yi wani abu ba keɓance ba haka yi mutum jan gwamnati ta bada masallaci ya ta ibada ta sallar shi da waye a lokacin da ya halitta karatun ƙur'ani shi za ba a yi ciya lahi shi ne kuma magana kenan amma cikakken larin ita kafi ya zo a wancan ruwaya ta sai wa'annan wurare da aka ambata wallahu a'ala sai ya fara da haddasa ni yahya an malik an ibn shihab an urwa bin zubair عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان عائشة رضي الله عنها تكبال لابار شوى من زال صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف إن إتكافي يدني إلي رأسه أيانسان أكن تاجي مثلا شيكي to daga masallacin sai mai ya mata kanshi tana daga cikin ɗakinta eh mai ya mun kanshi ta ce fa'urar jiluhu in tsehe mai kai in gyara mai in fece mai in sha mai mai asan tarji orajil mana mana gyara kai tsehewa da gyara shi ya sa dan mai a murji a ɗanki a gyara shi ta ce ina shace mai kai kuma ta ce amma wakan la dukhulu bayt illa bi insan bai shiga daki gida sai bukata ta dan adam ne mai ake ma nan magana nan kenan mu yi ta kafi dan biyan bukata ta kama bilan a can da babu ban daki a cikin wurin kenan anan yake shiga gida dan biyan bukata ta dan adam kenan wannan wutsari bayan bai yi abin da kama shi ne bukata shi ne bukata ta adam nan abin da karin magana ne na biyan bukata amma ba ka bai shiga gida amma yana mai mata kanshi kanshi ta gyara mai ka kuma iya cikin masallacin yana yi ta kanta haka da yan uwa a takaice wannan iya karantar da kai mai ganin mai aka cewa akwai annabin yayi kuma za mu ga ruwa insha Allah a gaba duk da yanzu za mu shiga mas'aloli ne na fiqh malik kan mas'alar kuma ina ga lokacin nan kamata da mu tsaya kayan lokacin ya kare da insha Allah Allah kai mu kenan sakan sama kurin sai mu dasa a ma farkon kitabikin da abin ya zo daidai insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته